الحمد لله ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله أصدق القائلين وأعدل الحاكمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خيرة المرسلين وقائد الغر المحجلين أما بعد فأوصيكم عباد الله بتقوى الله في السر والعلن ينجيكم من هلاك الهالكين ويتولاكم فيما يتولى به عباده الصالحين عباد الله أقد رحل عنا هذا الشهر ومضى مع الراحلين ورحيله خير شاهد ألا أن الله يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين مضى هذا الشهر الكريم وقد أحسن فيه أناس وأساء آخرون وهو شاهد لنا أو علينا شاهد للمشمر بصيامه وقيامه وعلى المقصر بغفلته وإعراضه ولا ندري يا عباد الله هل سندركه مرة أخرى أم يحول بيننا وبينه هادم اللذات ومفرق الجماعات معاشر المسلمين لقد مر بنا هذا الشهر المبارك كطيف خيال مر بخيراته وبركاته مضى من أعمارنا وهو شاهد لنا أو علينا بما أودعناه فيه فليفتح كل واحد منا صفحة المحاسبة لنفسه ماذا عمل فيه ماذا استفاد منه ما أثره في النفوس وما ثمراته في الواقع وما مدى تأثيره على العمل والسلوك والأخلاق من يحمل هم القبول إن السؤال المطروح الآن بإلحاح هل أخذنا بأسباب القبول بعد رمضان؟ وعزمنا على مواصلة الأعمال الصالحة أو أن واقع كثير منا على خلاف ذلك هل تأسينا بالسلف الصالح رحمهم الله الذين توجل قلوبهم وتحزن نفوسهم عندما ينتهي رمضان إنهم يخافون أن لا يتقبل منهم عملهم لذا فقد كانوا يكثرون الدعاء بعد رمضان بالقبول فذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله عن معل بن الفضل أنهم كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يتقبله منهم كما كانوا رحمهم الله يجتهدون في إتمام العمل وإكماله وإتقانه ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله ويخافون من رده إنما يتقبل الله من المتقين قال عطاء رحمه الله الحذر الاتقاء على العمل ألا يكون لله وقال ابن دينار الخوف على العمل ألا يتقبل أشد من العمل إخوة الإيمان وماذا بعد شهر رمضان ماذا عن آثار الصيام التي صنعها في نفوس الصائمين لننظر في حالنا ولنتأمل في واقع أنفسنا ومجتمعاتنا وأمتنا ولنقارن بين حالنا قبل حلول شهر رمضان وحالنا بعده هل ملأت التقوى قلوبنا هل صلحت أعمالنا هل تحسنت أخلاقنا هل استقام سلوكنا هل اجتمعت كلمتنا وتوحدت صفوفنا ضد أعدائنا هل زالت الضغائن والأحقاد من نفوسنا؟ هل تلاشت المنكرات والمحرمات من أسرنا ومجتمعاتنا هذه هي الأسئلة المطروحة على الساحة الآن أيها المسلمون يا من استجبت لربكم في رمضان استجيبوا له في سائر الأيام استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله أما أنا أن تخشى قلوبنا لذكر الله وتتوحد دروبنا على الصراط المستقيم أيها الإخوة في الله لقد جاءت النصوص الشرعية بالأمر بعبادة الله والاستقامة على شرعه عامة في كل زمان ومكان ومطلقة في كل وقت وآن وليست مخصصة بمرحلة من العمر أو مقيدة بفترة من الدهر لا بل ليس لها غاية إلا الموت يقول الحسن البصري رحمه الله لا يكون لعمل المؤمن أجل دون الموت وقرأ قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ولما سئل بشر الحافي رحمه الله عن أناس يتعبدون في رمضان ويجتهدون فإذا انسلخ رمضان تركوا قال بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان إخوة العقيدة إنه إن ودعت الأمة الإسلامية شهر رمضان المبارك بعد الإقبال على الله والإكثار من الأعمال الصالحة فينبغي أن لا يودع المسلمون صالح العمل بعد رمضان بل يجب أن تبقى آثار الصيام شعارا متمثلا في حياة الفرد والأمة وما أعطاه الصيام من دروس في الصبر والتضحية والإذآن لأمر الله والوحدة والتضامن والألفة والمودة بين أفراد هذه الأمة يجب أن يستمر عليها المسلمون وترى متجسدة في حياتهم العملية بعد رمضان وما تدنى واقع الأمة وأصيب المسلمون بالوهن في أنفسهم والضعف أمام أعدائهم إلا لما تخلوا عن أعز مقومات نصرهم وسيادتهم وهو الدين الإسلامي إخوة المسلمون إن من شكر الله عز وجل على نعمة توفيقه للصيام والقيام أن يستمر المسلم على طاعة الله عز وجل في حياته كلها فالإله الذي يصام له ويعبد في رمضان هو الإله في جميع الأزمان ومن علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها وإن من كفر النعمة وأمارات رد العمل العودة إلى المعاصي بعد الطاعة فاتقوا الله عباد الله ولا تهدموا ما بنيتم من الأعمال الصالحة في شهر رمضان اتقوا الله يا من عزمتم على المعاصي بعد رمضان فرب الشهور واحد وهو على أعمالكم رقيب مشاهد إن الله كان عليكم رقيبا واعلموا أن الموت يأتي بغته وما مرور الأيام بعد الأيام والأعوام بعد الأعوام وتكرار الليالي والأيام إلا مذكر بتصرم الأعمار وانتهاء الآجال والقدوم على الكبير المتعال ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا نعوذ بالله بعد من الحور بعد الكور بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم أقول ما تسمعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وسفيه وخليله وخيرة من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا كوباين الله يومنا جمعة شدق وتن شوال shekara ta 1446 wanda ya daidai da hudu ga watan hudu shekara ta 2025 in kwanuka kaɗan kenan da muka yi ban kwana da watan ramadan wata mai albarka watan arziki watan alkhairi watan ibada watan komawa ga allah watan raya masallatai gidajen allah watan taimakon jama'a babu shakka wannan wata ya zo ya wuce kamar walƙiya kai ka ce mafarki kamar ba a yi ba kuma lallai kan wasu sun ci riba a cikin wannan wata wasu kuma labudda sun yi hasara wannan wata ya riga ya wuce masu ɗiban rabonsu a ciki sun ɗiba masu yin tarbiyya a cikinsa sun yi tarbiyya to amma maganan ita ce shin allah ya karɓi abin da muka yi a wannan wata da ya wuce ko bai karɓa ba shi wannan makaranta da muka shiga karatun da muka ya amfane mu ko bai amfane mu ba wannan yasa magabata suna damuwa bayan watan azumi wanda zai ce mala har yanzu ba ku daina hudu ba akan azumi ba ibnu rajab al-hanbali rahimahullah ya yi riwaya daga mu'allab ibn al-fadl wanda ya ce wata shida magabata suke yi suna addu'ar Allah ka karbi ramadanan mu da ya wuce mu ko yau kwana shida da wucewar ramadan amma har ka fara ji wai har yanzu ba a daina maganan ramadana ba yace sannan su yi wata shida suna addu'ar Allah ka kai mu ramadan Allah ka kai mu Ramadan domin a rayuwarka babu wani arzikin da za ka yi kama a ce ka keta watan Ramadan kana cikin imani kana cikin takawa kana cikin kuzari da lafiya ka bauta ma Allah a cikinsa babu wata nemar da Allah zai maka gaba da wannan to ya ku uwa musulmi bayan da watan ya riga ya zo ya wuce yana da kyau mu dawo mu rika tambayar kawunanmu me azumi ya a rayuwarmu wani canji ya haifar a cikinmu wani tasiri ya bari a gare mu mu kwatanta yanayinmu kafin zuwan ramadan da yanayinmu bayan ramadan ya muke jin zukatanmu ya muke ganin ayyukanmu ya halayenmu suke mun samu saiti a yanzu mun fara haɗa kanmu mun fara tunanin yadda za mu kawar da munkari da barna a cikin al'ummarmu ya ku waɗanda suka karɓa kiran Allah cikin watan Ramadan suka aje buƙatar rayuwarsu suka aje ci da sha da sha'awa suka koma ga alƙur'ani suka koma ga tafsiri suka koma ga sadaka suka koma ga tsayuwan dare ku karɓa kiran Allah ga sauran kwanuka da watanni ba a Ramadan kawai Allah yake kiran mu cewa mu bauta masa ba nasoshi da yawa na addini na ƙur'ani na hadisi sun nuna cewa ibada ba ta da tsayin lokaci kowane lokaci na ibada ne Allah ta'ala a ƙarshen suratu hijir yana cewa abudu rabbaka hatta ya atiya kal yaqin kai ta bautar ubangijinka har sai mutuwa ta zo maka haka ibada ba ta da iyakan lokaci kowane lokaci za a yi ta ibada idan mu yi ban kwana da ramadan bai kamata mu yi ban kwana da karatun ƙur'ani ba idan mun yi ban kwana da ramadan bai kamata mun yi ban kwana da azumin nafila ba idan mun yi ban kwana da ramadan bai kamata mun daina qiyamul layli ba idan mun yi ban kwana da ramadan bai kamata mun daina zuwa darussan alqur'ani da hadisi ba idan mun yi ban kwana da ramadan bai kamata ya kasance mun daina sadaka ga bayin Allah ba ya ku yan musulmi godiyar Allah da zamu yi akan ya raya mu zuwa ramadan wanda anan minbari da wuraren ibada da cikin sujuda mun sha roƙon Allah ya kai mu Ramadan to ni godiya da zamu yi ma Allah na yayi mana wannan ni'ima shine mu yi kokari mu riƙe ubangijin Ramadan a kowane lokaci mu bi shi da bauta mu bi ayyukan mu da kyautatawa daga cikin butulce ma ni'imar Ramadan shine mu dawo muna saba ma Allah bayan wucewar nan wata da yawa wanda idan muka dibi rayuwarmu a yau za mu ga cewa mun samu canji nan take cikin 'yan kwanuka kalilan da ramadana ya wuce amma mun fara samun canji saɓanin abin da magabata suka kasance suna a kansa to tambayoyin da ya kamata dai wa yawaita yi a 'yan kwanukan nan da abin da yake baya shine wani amfani ne wannan wata ya gare mu kuma ko mun haƙaƙa mun tabbatar da manufar ubangiji ta cewa la'allakum tattaqun mun samu takawa a cikinsa ko mun samu gafarar zunubanmu domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bishara cewa wanda ya yi azumin ramadan yana mai imani da Allah mai neman lada an gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa haka wanda ya tsayon lailatul qadar yana mai imani da Allah yana mai neman lada ga Allah an gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa haka wanda ya tsayuwar watan ramadan yana sallar dare yana mai imani da allah mai neman lada an gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa mun tabbatar da wannan idda muna da tabbaci da hankalinmu zai kwanta domin allah ta halarci inna mai taƙabbalullahu min almuttaqin allah yana karɓan ibada ne ga muttaqin masu tsoron allah to wace alama ce za mu gane idan Allah karbi azumin wace alama ce za ta nuna mana muna cikin yantattu akwai alamomi guda biyar alama ta farko ka bayan ramadan ka ƙara himma ka ƙara kuzari wajen ɗa'ar allah da neman kusanci zuwa gare shi da neman yardarsa abu na biyu kaga zuciyarka tana son ibada yanzu kana zuwa masallaci da wuri fiye da yadda kake kafin azumi yanzu kiran fari na asuba kake tashi maimakon kira na biyu a da mutum bakwai takwas ke riganka masallaci a sallar asuba amma a yau ladan kaɗai da ke kiran sallah yake riganka idan zuciyarka tana son ɗa'a himmarka ta ƙaru wajen ibada ka ƙara ware lokuta na karatun ƙur'ani da zuwa ɗaukar karatun addini to wannan alama ce ta ramadanin ka yayi kyau abu na uku yanzu wasu laifuffuka da kake yi ma Allah yanzu ka tuba ka janye su ka daina su ka tsane su baka bukatar su abu na hudu zuciyarka na raurawa tana kaduwa kana jin damuwar abin nan da kai Ramadan shin Allah ya karba ko bai karba ba wannan damuwar da kake cikin ta alama ce ta Allah ya karba domin rudadde shi ne wanda ba karɓi ibadansa wanda ya rudu da ta aini na yi na gama ni karɓaɓɓe ne to wannan shi ne wanda ba lalle ne an karɓi aikinsa ba abu na biyar idan ka ƙara kishin addininka kana jin zafi idan an taɓa mutuncin Allah idan an taɓa mutuncin manzon Allah kai kana jin zafi idan an taɓa darajar addinin musulunci kana jin zafi kana jin ciwo idan ka keta alfarman musulunci ko aka saba ma Allah sannan ka ƙara kishi taimakon addini da rayuwarka da iliminka da kuɗinka da lokacinka da matsayinka da duk abin da ka mallaka yanzu ka fi taimakon addini bai da kafin ramadan ta wannan duka alamomi ne masu nuna cewa lallai kam ramadanan ka yake kuma Allah ya karba to idan na auna naga cewa lallai abin da ya kamata in yi ɗin ban yi ba ramadanan da ya wuce ina da shakka to me zan yi babban abin da za ka yi ko mai irin wannan to sai ka yi wata istighfari istighfari shine ke cike gurabun ibadar da ba a samu yi ba ko kuma gurabun ibadar da aka yi kasa a cikinta yana da kyau mu tambayi kanmu shin dole ne yadda muke a ramadan mu zamo haka a sauran watanni ba wai maganin dole bane ba ma zai yiwu ba ramadan wata ne na musamman allah ya ɗaure shaidanu ya rufe wuta ya buɗe aljanna ya ɗaɗɗaure duk wanda zai hana mu ibada kaga ba zai daidai da sauran watanni ba don haka ba buƙatar dole yadda muke a ramadana mu ci gaba kaɗan a'a buƙatar ita ce mu kusanta mu ƙara gaba mu yawaita alkhairi mu karanta sharri wata tambaya kuma shi ibada da na yi ta watan azumi ta ishe ni sauran watannin da sha ɗaya kafin azumi ya zo ma'ana kenan ni ga azumi kawai nake ibada wannan kuma amsar ita ce a wajibi ne kowane wata mu mai da shi mai rakiya ga watan ramadan abinda muke a ramadan mu kwatanta bayan wucewar ramadan wata tambaya to me ya kamata in ci gaba da yi bayan azumi duk abin da ka san kana yi na alkhairi cikin watan azumi ka tsara yadda za ka yi shi bayan azumi ko da bai kai wannan azumi ba a watan azumi ai kullun dare sai ka yarka a goma sha uku a yau ina laifin ka sa bakwai ko tara ko biyar idan ya gagara duk ba su yiwa to ka tabbata lallai shafa'i da wuturi ba su wuce ka a watan ramadan kullun sai ka je ka saurari tafsirin alkur'ani na awa ɗaya to ina laifin a yanzu ka sa awa biyu ko uku a sati na ɗaukar karatun alkur'ani da hadisi da makamancinsa ya ku yanwa musulmi akwai cikinmu wanda bayan wucewar azumi kawai sai ji kasala ta dawo masa yace shi yanzu bai jin daɗin ibada yanzu baya da himma nishaɗinsa ya dallashe kuzarinsa ya durƙushe to wannan kuma menene matsalarsa wani mutum ya taba ibrahim ibn adham wani sufi malami na sunna ya ce masa ba ni iya sallar dare ka ba ni magani sai ce da rana ka bar saba ma Allah da dare zai tsaye da kai a gabansa ya gana da kai tsayuwar da kake gaban Allah da dare wata daraja ce wata ɗaukaka ce ya ce mai sabon Allah da rana bai bai kai matsayi ya samu wannan falalan ba wani ma ya ce ma Hassan al-Basri ya ba Sa'id lafiya lau nake kwana ina so in yi sallar dare na tanadi ruwan alwala na tsara komai amma sai bacci ya ana in kasa sai ce masa zunubuka kayyadatka zunubanka ne suka daure ka ba ka iyawa saboda zunubi ya daure ka ta koyi shi ne da kansa yake cewa rahimahullah bawa yakan yi zunubi ukubar zunubin a hana masa sallar dare a hana masa azumin nafila saboda haka ba koyaushe ne in mun saba ma Allah wai zai saka mana da mu yi hasarar kuɗi ko mu yi rashin lafiya ko wani bala'i ya ci mana ba koyaushe ba ne wani lokaci ibada ake hana kuma wannan ukubar ta fi hatsari ya ku uwana idan Allah ya ɗauta ka daga wuta kada kai daga koma cikinta idan Allah ya kubutar da kai daga shaidan kada ka yadda ka mai da kanka cikin sarƙarsa idan Allah ya ce ya yarda da kai kada ka yadda ka sake fusata shi domin akwai masu fusata Allah Allah ta ce falamma asafuna in taqamna minhu da suka fusata mu sai muka ɗauki fansa a kansu kada ku zamo kamar wadda Allah ya bada labari cewa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa ka ku zan kamar mahaukaci yadda take tukka saka in ta gama ta saku sai ta warware ma'ana kada mu zamo irin waɗanda wato sun gama ibada ramadana ya wuce amma sun da suna warware ta don haka mun faɗi a can baya cewa akwai abubuwa guda goma ko guda takwas ko guda bakwai waɗanda ya kamata mu cike azuminmu da su mu yi ma azuminmu rakiya da su mafi girmansu shi ne tuba mai bi masu shi ne niyyar ba za mu koma ga zunubi ba mai bi masa shi ne mu zamo a cikin tsoro game da karɓar aikin nan na hudu mu yi ta godiyar allah da ya ba mu wannan ni'ima mu yi ta addu'ar allah ya karɓa na biyar mu yi fara addu'a Allah ya sa muna ganin na baɗi domin ba kowa ne yake ganin baɗi ba kamar yadda ba kowa ma ya gaba na ba na shida mu yi ma Allah alƙawarin taimako na addini na bakwai mu dage akan ɗa'a na takwas mu yawaita tuna mutuwa wadda take raba mutum da masoya ta raba shi da iyalai ta raba shi da dukiya ta raba shi da jin daɗin duniya ta miƙa shi ga aikin da ya yi ko ya cimma ni'ima ko ya cimma bala'i Allah ka sa mu cimma alkhairi ‘yan uwa musulmi yau mun waye gari da rashin ɗaya daga cikin malaman suna a ƙasar nan sheik dr idris abdulaziz dutsen tanshi a jihar bauchi malamin da ya fice akan da'awar sunna da fada da bid'a kuma ya sha gwagwarmaya mai yawa a rayuwa babu shakka ma'abuta son zuciya da ya ɗaɓa na aƙida za su yi farin ciki ƙwarai da mutuwarsa malaman sunna kuma a duk faɗin ƙasar nan za su ji ciyo duk da yake yana da saɓani da mafi yawa daga cikinsu amma saɓanin ba saɓani ne na ƙida ba don haka duk inda ahalus suna suke a ƙasar nan suna alhini suna damuwa da mutuwarsa mutuwan malamai kuma daman aya ce sannan rage ce babba ga duniyar musulmi domin malamai suke gwada ma musulmi hanya suke ɗora mutane kan hanyar allah suke ba addinin allah kariya suke hana shi gurɓacewa suke kare yaƙi da musulunci dr idris abdulaziz yana cikinsu allah ya gafarta kurakuransa allah ya ta kasa wasa allah ya ba shi ladar ɗawainiyar karantar da addini na tsawon lokaci da ya yi ko kuma idan tamu ta zo allah ya samu cika da imani haka kuma a yau mun waye gari da gobarar da ta ƙone mana wani yanki babba na makarantar ɗiyan jarma jarma uk academy wannan da take gabascin masallaci makaranta cilo irinta a wannan yanki wadda mutum guda ya assasa ta kuma yake ɗaukar ɗawainiyar yara kusan 200 ɗayan bayan Allah waɗanda suka rasa rayukansu cikin fitunan da suka gabata a ba su ilimi na addini a ba su ilimi na zamani a ba su horo a ba su tarbiyya a a koya musu sana'o'i iri-iri don dogaro ga kai ga su cikin gata irin na 'ya'yan manyan mutane yanzu haka mafi yawan yaran nan sun tafi sun yi aikin umra batch-batch waɗanda suka rage kuma suna nan suna shiri maraya nawa yake da wannan gata shi yasa sarki musulmi hana mu ce musu marayu ya ce mu kira su 'ya'yan jarma to jiya makarantar su ta yi gobara mai ƙarfi duk girman makarantar hawan sama gaba ɗayansa ya ƙone amma babban abin da muke gode ma Allah akan wannan sha'anin gobara da makarantar ta abu uku ne abu na farko babu yaron da ya ji ciwo ko kaɗan ko ya tagayyara haka ma ma'aikatan domin gobarar ta tashi suna tahiya ta ƙarshe a sallar la'asar sai suka ji wannan faɗin wuta wuta suka sallama sallah gaba ɗayansu suna ƙasa gobara kuma ta tashi sama da haka babu wanda babu wanda ta shafa cikin ikon Allah abu na biyu shi kansa jarma Allah ya sa wannan abu ya faru yana da ransa da lafiyarsa baya kusa amma ya fi sun mu da a kusa bibiyar abin da yake faruwa tun lokacin da wuta take ci balbalbal sannan a shirye yake tsaf domin sake gina abin da ya kone ya ma ƙara inganta shi bai da yadda yake wannan shi ma abin godiya ga Allah ne domin da bayan rayuwar jarmani aka ce ta kone sai mu dawo tunanin ta kuma ya za mu yi mu gyara ta duk da yake muna sane cewa jarma ya mata wakafi mai ƙarfi wanda zai iya kula da ita har abada in Allah ya so na uku gobara ta lashe mafi yawan hostel ɗin yara maza da kuma wuraren ajiyar kwamfutoci teloli da sauran kayan koyon sana'arsu amma jarma ya riga ya tanadi wani sabon gini wanda shike tsakanin masallacin nan da wacce tsohon makarantar wadda ta kone yanzu wanda an tanade shi don 'yan sakandare nan take aka juya wurin kwanan yaran zuwa wannan sabon wurin ba tare da an daidai agaji daga kowane bangare ba na cewa ina zama musu matsuguni yanzu da babu wannan ginin yaro ɗari biyu da ma'aikatansu da hadimansu da masu kula da su ina za mu ajiye su kaga wannan ita ma ni'ima ce don haka wannan jarabawa ta zo mana da sauki kwarai abinda za mu ce shine alhamdulillah a nan nake so yi wata magana mai muhimmanci wani zai iya cato ya aka yi gidan da aka yi don Allah ya zo ya yi gobara ya aka yi makaranta marayu ta kone sai mu ce jarabawa iri-iri ce daga Allah akwai jarabawa da take zo maka domin ta goge zunubanka domin ta tsarkake ka kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ma yusibul muslima min hammin wala huznin wala wasabin wala nasabin wala adan hatta shaukata yushakuha illa kaffara Allah biha min khatayahu musulmi ba wata damuwa da ke samun sa ko bakin ciki ko wahala ko tasko ko sunu ko kowace irin damuwa yace kai ko da kaya ce zai taka sai an goge masa zunubi don haka lokacin da musiba ta ci maka abu na farko da zaka tunani watakila Allah ya kawo ta ne domin ya rage min wani zunubi wani lokaci kuma ba don zunubin ba wani matsayi ake so ka kai gare shi kamar yadda Allah yake jarabta annabawa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin bukhari yana cewa ashaddu nasi bala'an al-anbiya waɗanda Allah ya fi kowa jaraba su ne annabawa summa al-amsal fal amsal sannan na kusa da su sannan mai biyu su sannan mai biyu su kaga kenan da yawa Allah kan kawo ma bawa jarabawa ba don yayi laifi ba ba don yana da zunubi ba a don yana so ya daga darajarsa zuwa wani mataki na gaba wanda bai iya kai gare shi da aikinsa wani lokaci kuma Allah yakan kawo jaraba don ya bambanta mumini daga munafukai domin in babu jaraba za mu yi ta zama karazubi shine Allah ta'ala ke cewa أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين التي متاننا زتون مبرس سنة فدم سنة إيماني باتارنا من قد سبا أي من جربتوا إن دسك قباتيسو للي سي الله يبين ما سكسكيا sai Allah ya bayyana masu kare mana sai ya bayyana muminai waɗanda ke haƙuri idan jarabawa ta zo su karɓe ta da zuciya guda ya bayyana munafukai waɗanda ke raki idan jarabawa ta zo to don wannan ma Allah ta'ala yana gwada jaraba mutum kashi nawa kenan mun faɗi a jaraba mutum don a kankare masa wani zunubi da ya gabata ko a jaraba mutum don a ɗaukaka darajarsa ko ba haka ba ko a jaraba mutum domin a ƙara masa girma da matsayi to kuma Allah na jaraba mutum don ukuba akan wani laifi da ya wata iya bai ɗauki shi da muhimmanci ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innar rajula la yuhramu rizqa bi dhanbi yusibu akan hana mu mutum wani arziki da ya taso masa saboda wani zunubi da yi sai ce wala yaruddu alqadra illa du'a wala yazidu al'umra illa albir ba abin da ke mai da kaddara in ba addu'a ba shi yasa jama'a mu yawaita addu'a kaddara ta tunkaro ka bil haqqi amma addu'a ta tunkuɗe maka ita yace ba abin da ke ƙara tsawon rai kamar albirru ayyukan kwarai musamman cikin albirru sada zumunta duk mutumin da yake sada zumunta yana tsawon rai saboda haka idan jaraba ta cimma mumini abinda wajibi gare shi yayi hakuri yayi godiya Allah ta annabi sallallahu alaihi cewa ajaban li amri almu'min inna amrahu kullahu khair al'amarin mumini na da ban sha'awa domin komai nasa alkhairi ne idan abin kwarai ya same shi sai ya murna ya gode Allah wannan godiyar ta zama masa alkhairi idan mugun abu ya same shi sai ya hakuri ya bar ma Allah wannan hakurin da bar ma Allah sai ya zama alkhairi gare shi shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan Allah ya jarabci mutum da idanunsa guda biyu ya karbe su yayi hakuri zai bashi aljanna sai dai ke cewa idan Allah ya jarabci mutum da mutuwa da bai yi raki ba yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya gode ma Allah yace Allah zai gina masa gida a cikin aljanna da hadisai makamantan waɗannan masu nuna wato jarrabawa ga mumini abu ne sababbe tana iya faɗawa ga masallaci tana iya faɗawa ga makaranta tana iya faɗawa ga gidan mumini tana iya faɗawa gidan annabin Allah ma saboda ka ba wani abin mamaki ba ne domin gidan marayu ya yi gobara muna roƙon Allah ɗauke sarki ya sanya wannan gobarar ta zama alkhairi ga wanda ya gina makarantar alkhairi ga 'yan makarantar da shugabanninta Allah ya sa abinda za a saki ginawa yanzu ya zama ya fi alkhairi ya fi fifiko a kan wanda ya riga ya gabata ya ku uwa musulmi muna cikin wani wata mai albarka shine watan shawwal wanda shine yake bi ma ramadan da shine watannin hajji masu alfarma suke farawa shawwal zulqa'da zulhijja yanzu daga yau din nan kana iya harama aikin hajji saboda watan tun daga ran sallah tun daga ran da aka ce an ga watan shawwal sarki musulmi ya sanarwa kana ya kulla haramar aikin hajji ka ta sama makka watannin hajji sun shiga saboda haka watanni ne masu albarka masu daraja don ka fahimci ana gama wata da'a Allah zai kawo wata kadai ka zauna a duniya baka don lokaci na bauta ma Allah lokaci ne da idan mutum bai yi itikafi a Ramadan ba yana iya ramka shi akwai shekarar da Annabi sallallahu alaihi wasallam bai samu yi itikafi a ya yi kwana goma a cikin watan shawwal wata ne da ake jihadi a cikinsa annabi salasa ya yi ta yaƙi a cikin shawwal kamar yadda ya ta yaƙi a ramadan kuma allah yana ba shi nasara wata ne da ake yin aure a cikinsa na na aisha tana cewa manzo allah salasa ya aure ni a watan shawwal ya yi bina'i da ni a watan shawwal don haka duk 'ya'yan da take aurarwa 'ya'yan 'yan uwa da take riko sai ta aurar da su a shawwal tana ganin wata ne mai kyau mai albarka wajen aurar da wato ‘ya'ya mata da mazaje ya wa musulmi daga wannan wata akwai hukunce-hukunce da suka shafi mai azumi wanda yake da uzuri da ya gabata kamar wanda ya tafiya wanda ya rashin lafiya mace da ta yi haila ko wadda ta haifu to Allah ya ce fa'iddatun min ayyamin ukhar don haka kwanuka na daban da Allah ke so azumi su ne daga wannan shawwal su ne iddatun min ayyamin ukhar kuma fara ranko daga shawwal din nan wanda yana nuna almubadaratu ila ta'at wanda abu ne da ake tsananin kwadaitarwa gare shi kamar haka bayan an gama ranko akwai sittin min shawwal wanda manzo Allah sallallahu alaihi kwadaitar kuma ambatan shawwal da annabi yayi ya nuna shi ma gaggawar ake nufi kana gama ramadan kuma sai ga wata da'a ka sake kawowa amma in ba haka ba ko ba a shawwal ba kai kwana shida za ka samu waccan falalacci cewa ka samu wata biyu ka hada da ramadan amma da su mai keɓe shawwal saboda ya nuna muhimmancin mubadara zuwa ga aikin alkhairi ya ku uwa musulmi Allah ya taimake mu mun kammala watan Ramadan a cikin nasara kuma malamai sun ba da himma matuƙa wajen karantar da mutane alhamdulillah a watan Ramadan a kowane gari da kowane birni an karanta tafsirin alkur'ani an faɗa ma mutane abinda Allah ya ce malamai sun yi himma su isar da saƙon Allah sai dai kash maƙiyan malamai masu son ganin sun sare ƙafafunsu su ma ba su ɗaga ƙafa ba tun daga ran sallah suka fara haƙa tarkunsu aka fara zarge-zarge da tuhume-tuhume game da malamai da ƙoƙarin dallashe kaifin tasirinsu a cikin al'umma to muna fatar wannan ba zai ci nasara bayan Allah ya so al'umma ku riƙe malamanku ku yi ƙoƙari ku taimake su akan bin daidai ku saurari shawarorinsu da nasiharsu ku sanya su a gaba insha Allahu za ku samu tsira su ne manzo Allah ya bari a madadinsu a cikinku in kuka yi jifa da suwa za ku ɗauka ya Allah ka yi mana garkuwa daga fitina ya Allah ka sa mu cika da imani azumin da muka yi na ramadan Allah ka karɓe shi Allah ka ba mu ladar shi ayyukan da muka yi a cikinsa Allah ka sa su zama sanadin tsira da gafara a gare mu Allah ka sa muna cikin masu ganin na baɗi da na baɗin baɗi da baɗin baɗin baɗaɗa Allah maɗaukakin sarki ka sa mu rayu a cikin imani mutu a cikin imani Allah ka saukar da aminci da kwanciyar hankali a gare mu Allah ka yarwata mana arziki ka ba mu zaman lafiya ka gyara mana tarbiyya ka shirya mana malamai ka daidaita mana shugabanni ka sa mu cika da imani mu cika da kalmar la ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واعف عنا يا مولانا انك عفو كريم عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي إذكم يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروا على نعمه وعلى يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون